fil masjid al-khuffayn wanda zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi shahwa akan takalma kafa ciki guda biyu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والمسي عليه ثمانية شروط الأول أن يكون جلدا فلا يمسه على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف ilmasihi alaihi tsamaniyatu shuruɗi sharuɗa guda takwas ne suke tabbata ilmasihi alaihi ga shafa akan hufi wato kafin mutumin da zai yi shafa akan takalmi kafa ciki to sai ya ga sharuɗa guda takwas sun cika kafin ya fara shafa a kan shi idan aka rasa sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda takwas to ba zai yi shafa akan wannan takalmi kafa ciki ba al'awwal a sharɗul awwal sharɗi na farko daga cikin waɗannan sharuɗan guda takwas an ya kuna jirgin wannan takalmi kafa ciki da bawan allah musulmi zai yi shafa a kan shi ya zamanto na fata ne ya ce falayar sahu alaƙairihi ba zai yi shafa a kan takalmi kafa ciki ba wanda ba na fata ba ne dukkan takalmin da aka yi shi kafa ciki ne amma kuma ba fata ba ce wani nau'i ne cikin nau'o'uka na takalma kafa ciki to wannan ba zai shafa a kan shi ba a ce kalkhiraki wato tamkar takalmi wanda aka yi shi kafa ciki da tsumma irin suliye wanda na keso ne to wannan mutum ba zai shafa a kan shi ba saboda fagada sharɗal masu shine an ya kuna jirdan wa hada fil malikiyya kenan wato a mazhabar al-imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shine mutum ba zai shahwa akan takalmi kafa ciki ba sai in ya zamanto fata ne idan ya zamanto suliye ne ko ya zamanto safa ce ga safa ita ma sun mace to ba zai shahwa akan ta ba to amma waɗansu daga cikin mazahib wato suna ganin halaccin yin shafa akan suliye kamar yadda suke ganin halacci shafa akan wato safa matukar wato satarat mahallal fardi matukar dai ta suturce gurin da yake farilla ne a wanke shi a kafa wani hauyaha da makamanciyar wato abin da ya shafi tsumma irin abin da ya shafi su abdiga ko abawa in takalmin ya zamanto na abdiga ne ko ya zamanto na abawa ne duka mutum ba zai shafa a kan shi ba idza suni'at ala hay'atil khuffi wato idan aka kera wannan takalmi kafa ciki akan siffa wanda take ta khuffi ya zama to gashi da shi da takalmi na fata duk ɗaya ne san makarkal ne amma shi wannan ba fata ba ce wannan fata ne to ba zai shafa akan wanda ba fatar ba na'am إلا الجرب وهو ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه من فوقه ومن تحته جلد مخزور مخروز na'am illal jawrab face dai jawrabi jawrabi shine yace wahawa ma kana ala shaklil khuffi wato shine takalmi kafa ciki wanda aka yi shi akan tsarin takalmi kafa ciki na fata sai dai shi kuma minal kattan na abawa ne takalmin da abawa aka yi shi wani hauihi da makamancin abawa ko abdiga min fauƙihi wa min tahatihi jildun makhruzun wato saman shi da ƙasan shi akwai fata wanda aka ɗinka ta imma an ɗinka ta imma da allura imma an ɗinka ta da mashin to sai zamanto damarsa da hagun ɗinsa gaban shi da bayansa ya zamanto wato tsumma ne imma abawa ce imma abdiga ce yanzu a wannan lokacin ba zai shafa ba irin wannan takalmi ne shi malamai sun yi sabani a kan shi a cikin malikiya waɗansu suna ganin halaccin shafa a kan shi saboda inda ake shafa ɗin wato a fata ce saboda dama hufi ana shafan saman shi ne kamar yadda aliyu na biyu allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa sannan kuma mustahabbi ne a shafi ƙasan shi to kaga sama da ƙasan duka fata ce to sai zaman to makharu wato abin ɗinka ne na'am الثاني أن يكون طاهرا فلا يمسه على النجس مم.
كجلد الخنزير وجلد المعقول غير المذكى أو المذكى غير المعقول وإن ببغى الثاني sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗa na shafa akan khuffi an ya kuna ɓahiran an ya kuna khuffu ɓahiran wato wannan khuffi ɗin ya kasance tsarkakakke ne ya zamanto tsarkakakke ne a karan kanshi don haka falayam sahu alan najisi ba zai yi shafa ba akan khuffi wanda yake na najasa ya ce ka jirgin khinzir wato kamar fatal alade fatar alade idan aka heɗe alade aka ɗako fatar shi aka yi takalmi kafa ciki da shi da ita to ba za a yi shafa a kan wannan takalmi kafa ciki ba saboda alade ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta cin shi da nassi na alkur'ani haramu ne cin alade kamar yadda Allah ya ce inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahmul khinzir to cin nama alade haramu ne to duk abin da yake na alade ne to haramu ne yin amfani da shi ba za a yi amfani da shi ba don haka fatar shi ko an yanka alade arnawa sun yanka alade sun yi amfani da naman shi to musulmi baya halitta ya ɗako fatar shi ya sa a mai takalmi kafa ciki a matsayin suli wajildil ma'akul da kuma fatar dabbar da ake cin namanta fatar tunkiya ko rago ko ɗan akuya ko akuya ko saniya ko sa ko raƙumi ko taguwa wannan su ne almakul ko amma kuma ghairil muzakka wanda ba yanka shi aka yi ba tinkiya ce ta mutu sai aka feɗe ta to wannan fatar tata ba za a yi takalmi da ita ba kafa ciki kuma a yi shafa a kan shi gane da kyau saboda ita malikiya hadisin abdullahi dan abbas da waɗansu daga cikin malaman hadisi wanda waɗansu na cikin bukhari don suna cikin sayo muslim wanda suke nuni akan cewa fata ta dabba wanda suke mushe idan aka jeme ta ta zamanto tsarkakekkiya wannan wajen waɗansu abubuwa ba a kowane ɓangare ba ne ake saka tsarkinta wato zaharatu ha kasira fi ashiya la ta da fi ashiya tana takaita ne kan waɗansu abubuwa ba ta shiga cikin waɗansu abubuwa an gane da kyau awil muzakka ghairil ma'kul ko kuma dabbar da aka yanka ta amma kuma dabbar da bai halitta a ci naman ta bace irin a kama jaki a dirtse shi a yanka shi ya halitta a ci naman shi bai halitta a ci naman jaki na gida ba to kuma babu aula an yuntafa bi jiddihi haramu ne a yi amfani da fatar shi ba za a yi amfani da fatar shi ba kamar yadda ba za a yi amfani da namansa ba to ko da an yanka ita wannan dabbar dabbar da bai halitta ba a ci namanta to ba za a yi amfani da fatar ta ba mun gane saboda arnawa su jaki a wajen su ba haramu bane suna cin sa saboda su dama dokoki na addini na musulunci hal kufar mukhadabuna bi furu'i shari'a amla wannan khilafun wato inda usuliyin malaman usul suna da kwai sabani a wannan matsala din to amma kafirai su arnawa ba ruwan su jakai karnuka kaza kaza kaza kaza duka za ga cewa suna abinci da su na lokacin ta kakare har ma mutane yara kanana kai musu ake wanda shine a matsayin dan takwabcin su mun gane da kyau to kaga ai akwai matsala ya ce wa indubiga ko da an je mis ko da an je mai wannan fatar ba za a yi amfani da ita ba na'am
الثالث أن يكون مخبوزا فلا يمسه عليه إذا كان مربوطا أو نحوه الثالث sharaɗi na uku daga cikin sharuɗa na shafa akan hufi an ya kuna makhruzan wato an ya kuna wato wannan fata ɗin ta zamanto makhruzan ɗinka ta ne aka yi ta zamanto ɗinka ta ne aka yi falayam sahu alaihi ba zai yi shafa akan hufi ba idan kana marbuɗon idan ya zamanto ƙullasa ne aka yi idan ya zamanto abin ƙullawa ne a to tsarin da aka bi wajen ƙera takalmin ƙulla shi ne aka yi ba ɗinka shi ba ne aka yi au na hawahu ko makamancin ƙullawa ko ya zamanto an mai wata wato sassarkawa yadda dai ba wai ɗinka shi bane aka yi sassarka shi ne aka yi to wannan shi ma ba zai yi shafa a kan shi ba na'am الرابع أن يكون ساترا للمحل الفرضي لا ما نقص فلا يصح المسه عليه وكذا إن كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدم الرابع sharaɗi na hudu cikin sharuɗan shafa akan hufi an ya kuna satiran li mahallil faru wato wannan takalmi kafa ciki ya kasance mai suturcewa gurin da ake wanke shi ne a gafa gurin da yake farilla ne bawan Allah musulmi ya wanke shi idan yana alwalla a cikin alwallarsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wato ku wanke kafafunku zuwa idanun sau to wankewa kafa zuwa idan sau wannan farilla ne farilla ce daga cikin farilloli na alwallah to don haka ya zamanto wannan takalmin kafa ciki da mutum zai sa ba babu shi bane idan ya zamanto babu shi ne gagala mai kun satira li mahallil faru bai sitir cewa gurin da farilla ne ka wanke shi a cikin alwallah to don haka ma dama annahu lam yastur mahallal fardi fala tamsahu alayhi kaunuhu yasturu mahallal farb sharɗun fi jawazil masu alai sharaɗi ne wajen abin da ya shafi halaccin shafa a kan shi don haka ya ce lama na ƙasa ya ce a'a ba zai yi shafa ba a kan huffin da ya zamanto ya yi ƙasa wajen mahallul farb bai sitirce ba dukkan gurin da yake farilla ne a wanke shi a cikin alwallah don haka fala ya sihul masu yin shahwa a kan shi baya halitta wa kaza in kana fi kharqun kabir yace hakanan wa kaza la yasihul masu hakanan baya inganta ayi shafa akan khuffi in kana fihi kharqun kabirun idan ya zamanto a cikin wannan takalmi akwai huda wanda take mai girma ya tsage yana da kun tsaga wanda take mai girma wanda wannan girmanta ya kai qadaru sulusil qadam gwalgwadon kashi ɗayan ukun kafa idan ya zamanto ya tsage tsagar kuma tana da muni ta yadda gurin da ya tsage ɗin idan aka kasa takalmin gida uku to kashi ɗaya dukan sha tsage ki yanzu a wannan lokacin ba zai shafa akan wannan hufi ba sai ya kai an gyara mai shi a wajen mai gyara sai kuma ya ci gaba da yin shafa akan shi amma a ɓarke ya yi amfani da shi wannan ba zai ci gaba da yin amfani da shi ba sai dai in tsagar ta zamanto yar kaɗan ce ba ta kai gwalgwadon kashi ɗayan ukun shi ba a girma na'am
الخامس أن يمكن تتابع المشي فيه فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه لا يمسه عليه المشي أن يتابع المشى فيه لا يمسه عليه الخامس شرطي na biyar cikin sharuɗa na shafa akan khuffi an yumkina tatabu'ul mashyi fihi ya zamanto zai iya yiwuwa mutum ya yi tafiya da shi ya zamanto za a samu imkanin yin tafiya da takalmin kafa ciki falwasu ulladiyya la yumkinu an yutabi almashiya fihi wato mayalwaci khuffi wanda yake mai fadi wanda ba zai yiwu ba mutum ya yi tafiya yana sanye da shi la yamsahu alaihi ba zai shafa akan shi ba saboda takalma akwai wanda yake daidai kai ne akwai wanda ya maka yawa akwai wanda ya maka kada to ya zamanto takalmin kafa cikin ya zamanto daidai kai ne kai ya zamanto kana sawa lamba 40 ya zamanto ka dako 44 alhamdulillah ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ya zamanto zai iya yin tafiya da shi amma idan ba zai iya yin tafiya da shi ba wannan ba zai shafa a kan shi ba sharaɗi ne ya zamanto ya staɗi wa an yamshiya bihi zai iya yin tafiya da shi na'am
السادس أن يلبسه على طه- على طهارة فلا يمسه عليه إذا لبسه وهو محدث
asadis sharaɗi na shida an yalbasahu ala baharatin ya zamanto lokacin da ya sanya takalmin nan kafa ciki ya saka shi ne a jikin kafafuwan shi ala baharatin akan tsarki yana da alwalla lokacin da ya saka shi a jikinsa sannan kuma fa- fala yamsahu alaihi ba zai shafa akan khuffi ba idza labisahu wa huwa muhdithun idan ya saka shi a jikinsa a kafafuwan shi alhali yana da kari idan ya zama to mutum yanzu ya yi wanka da a cikin banɗaki bayan ya gama wanka bai alwala ba kawai da ya zo sai ya sa suliyan shi wanda aka kera mai shi da fata to idan ya alwala ba zai shafa a kan shi ba ba zai shafa a kan shi ba saboda labisahu biduni baharat ya saka shi a kafafuwan nashi ba shi da alwala na'am ويشترط في هذه الطهارة أن تكون مائية فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه wa yushtaradu an sharɗanta fi hadhihi tahara cikin wannan tsarki da wanda zai yi shafa akan hufi aka sharɗanta mai sai da wannan tsarki an ta kuna ma'iyya wannan tsarki ya zamanto na ruwa ne wato alwala ce yayi da ruwa falauta yammama da a ce yanzu zai nemi ruwa kaura dawon bai ya rasa sai yayi taimama sun malabi sahu sannan kuma ya saka wannan takalmin kafa ciki a kafar shi lam yamsa alaihi idan ya zo yana alwala ba zai shafa a kan shi ba dole sai ya zama to wannan tsarki nan tsarki din da yi tsarki ne wanda yake na ruwa ba tsarki bane wanda yake turabiya wanda a karatu wanda ya gabata mu yi magana akan cewa at-tayammumu baharatun turabiya na'am وأن تكون كاملة فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ونحو ذلك لا يمسه عليه wa an ta kuna kamilatan sannan kuma da sharaɗi ya zamanto wannan tsarki ɗin ya zamanto tsarki ne wanda yake cikakke alwallat ta zamanto alwalla ce cikakkiya a ce falofa sala ihdari jilaihi da a ce zai wanke ɗaya daga cikin kafafuwan shi guda biyu ya wanke kafar shi ta dama wa adkhalaha fil khuffi sai ya shigar da ita a cikin takalmin nashi kafa ciki qabla ghusl ukhra kafin ya wanke kafar hagu wani hau zalika da makamancin wannan layin sauhu alaihi ba zai shafa a kansa ba ba zai shafa a kan wannan hufi ba wato inda a ce zai zamanto shi wannan mai shafa a kan hufi da ya zo shi yana alwallah bayan ya wanke kafar shi ta dama sai ce bari ya ɗauki takalmin shi ya saka a jiki a kafar shi to idan ya saka kuma sai ya tuɓe na kafar shi ta hagu ya wanke ta kuma sai ya saka to yanzu idan zai sake yin alwallah a gaba ba zai shafa a kansu ba saboda adkhala al-khuffa al-awwal qabla tamamil wudu ya shigar da khuffi na farko a cikin kafarsa kafin ya cika alwallarsa mun gane da kyau yawa qabla tamamil wudu kafin cikar alwalla kenan dole sai ya zamanto ya jinkirta takalma nasa ga baki daya aje su a gefe ya gama alwalla cikakkiya sannan kuma sai ya saka su a kafafuwan shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya aikata lokacin da a mujira dan shu'uba yace fa ahwaitu li anzi a khuffai fa qala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn fa masa alaihima hadithun bukhari da muslim hadithun mujira dan shu'uba na'am
السابع ألا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم غير المطلق للبسه أو بسفره كالعاقل والآبق فلا يمسه واحد منهما asabi sharaɗi na bakwai cikin sharuɗa na shafa akan hufi Allah ya kuna asiyan birusihi wannan wanda ya sanya wannan hufi in takalmi kafa ciki kada ya kasance mai saban Allah ne da sanya takalmin kafa ciki dai wato akwai al'asi birusil huf kalmuhrim ghairil muqarri lilusihi tamkal mutumin da yake sanye da harama ta aikin hajji ko ta ibadar umara wanda ba larura ta bukatar da shi ba zuwa ga sanya shi saboda takalmi kafa ciki mutumin da yake dauke da harama ta aikin hajji ko ta umara wannan baya dacewa ya amfani da takalmi kafa ciki ko mun zaman shi wato gaye ni ga dan bariki ba zai saka suge ba a aikin hajji an gane ko sai ya bar kafafun shi a shiri amma in ya zamanto ya saka su ta wannan ya saba wa Allah ciki saboda haka hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da su yana cikin sai ya nuna ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ya tambaya dangane da mayal basul muhrim yana tafiya ga fara la ya talbasu al-qumsa wal amaima wal sarawila wal baranis wal khuffain ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ba a sawa rawani ba a sawa riga wanda aka ɗinka ta haka ba a sawa wando haka ba a sawa takalma kafa ciki haka ba a sawa huluna da sauransu da Allah salama ya ce a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أولا نعم أو بسفره كوكما إذا منتو ba mai saban Allah bane a cikin bulaguransa kal'aqi wal abidi tamkar mutumin da yake gujajjen bawa ne al'aq shine mutumin da ya kangare wa iyayensa shine al'aq wanda ya kangare wa iyayensa iyayen shi damuna ta yi sun ce ya tsaya ya musu noma ce baya tsayawa cikin dare kawai ya tafi hau mota ya tafi can maiduguri ya ce neman karatu zai tafi shi ana koto sai je ya nemo kuma wani abin da ba karatu ba to wannan idan ya sa takalmi kafa ciki ba zai shafa a kan shi ba saboda gashi na aiki niki niki zai kashe mahaifan shi ya kuma saboda gudun aiki ne shi din aka yi rani gaba ki daya kare kullum ana dora fada da shi ta safe in ta safe ta kare ta rana da shi za a dora ta tamurece da shi za a dora amma ya ga gari ya fara a canza yanayi kawai tattara kayan shi babban shi ya ce ina za ka je kana ce za ka je kai wanki bai ce a barna nake so in tafi karatu saboda ce barna ce eh daga karshe ne ce ai ya ji labari a ce akwai wata babbar makaranta a cancan zai je shi ko ya gama sabkar tashi wanda wanda ya dauko ta tun bara sai yanzu dan aka yi ranar nan na duniya kai wata uku Allah na kama yana nan da kura da nan da ka ajiye shi karshen karatun ka da ka ajiye shi ne na sa maka ma daki yanzu ka ce kuma za ka je barna karatu a sai dai ka je ka birnin gwari neman kuɗi to wannan shi idan ya tafi saboda kangarewa iyayensa da yi yanzu cewa shi ba zai taya su aiki ba kuma da ya je shi ashe shi ba ma karatun ba ne ya shi kawai zuwa ne ya samu wata wata malaba hallo ya fake a can to shi ma irin wannan ba zai shafa akan kofi ba mun gane da kyau al'abik shi kuma shine gujajjen bawa bawan da ya zamanto ya shiri daga wajen shugabanninsa to wannan shi ma asin fi safarki mai saban Allah ne a cikin bulaguransa saboda li'annahu safara biduni idinin min sayyidihi yayi bulaguro ba tare da izini daga shugabansa ba shi kuma bawa irin tamkar dabba ne idan ta fita daga gida ba a sani ba to yan a ganta a kawo ta a kawo ta to ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa dangane da abin da ya shafi bawa da kuma girman laifinsa ayyuma abdin abaka min mawalihi lam tuqbal lahu salatu zala ce dukkan bawan da ya kangarewa ya gujewa shugabanninsa ba za a amshi sallarsa ba ko yayi saboda girman wannan laifin da yake sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ubangiji subhanahu ta'ala ya haramta a kanmu shine uququl ummahat wannan yana cikin hadisi na mujira dan shuba da waɗansu daga cikin hadisai inna allaha harrama alaikum salatan wa kana lakum zakariya lakum ila wa qala wa yada'atul wali wa kathratus su'ali وحرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات حديثنا cikin Bukhari na cikin Muslim na'am da haka fala yamsahu wahidun minhuma wahidun minhuma daya daga cikin waɗannan guda biyu ba wanda ya halitta ya shafa akan kofi da wanda ya wanda ya bulaguro bulaguran shi na sabon Allah ne da kuma mutumin da yake mai shafa da mutumin da yake kuma mai aikin hajji ne ba larura ba ce ta bukatar da shi zuwa ga sanya takalmin gaba ciki kawai shi ne ga raɗin kan shi ya saka shi to ba zai shafa shi ma a kai ba
الثامن ألا يكون مترفها بلبسه فمن لبسه لنوم أو نحوه لا يمسه عليه الثامن شرط إن تقص cikin sharuɗa na shafa akan kofi wanda shine na ƙarshe Allah ya kuna mutaraffihan bilusihi kada ya zamanto mai taraffu ne mai takama ne da jin daɗi da sanya wannan takalmin kafa ciki na fata da aka mai irin mutum ya sanya takalmi saboda ya nuna mutane shi mana da takalmi kafa ciki a ce famar labi sahuli naumin dukkan wanda ya sanya takalmi kafa ciki na fata saboda ya kwanta ya yi barci kawai an kawo mashi shi cikin dare dan abokan shi in sun tashi da sahi su gan shi ya da takalmin shi a kawahuwan shi irin da yau lokacin da ake bayye in ka je za ka yi barci da baka hudu takalmin ka suliye da sauransu to shi ma sai ya haka nan to dukkan wanda ya sanya takalmi kafa ciki saboda ya yi barci au na hawayi ko makamancinsa ko saboda ya nuna wa mutane cewa shi ma mai takalmi kafa ciki ne wannan layin sahu alaihi ba zai shafa a kansa ba na'am tambihun إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح ولا يتوقف بوقت
tambihun faɗakarwa idan jitama ta hadhihi shuruɗu idan waɗannan sharuɗan guda takwas suka tattaru akan hufi jazal masu to yin shafa akan shi ya halitta wala ya tawabbatu bi waqtin wato ba a iyakan cewa shafar kufi da wani lokaci wanda yake sananne a ce idan ka shafi kufi yau gobe da safe amma sai ka sake shafar shi wanda wannan shine sananne a malikiya babu a tauƙit ya lokacin da mutum zai shafa akan hufi ya dai abun da yake sananne shine mustahabbi ne a kowace ranar juma'a ya dinga fidda shi saboda yin wanka yana mutum mutum ne wanda yake kazami zai iya sati guda ba tare da yayi wanka ba a lokacin zafi irin wannan lokacin babu laifi zai ta shafa akan hubun shi kuma ya tawari a cikin jama'a amma duk lokacin da zai yi wanka to sai ya cire shi ya zama to wanka uku yake a rana ɗaya ko to inda safa zai sai ya cire shi inda rana zai sai ya cire shi inda murici zai sai ya cire shi amma inda baya so ya cire shi shine kada ya wanka ya tafa ma kullum ya dinga yawo da AC zama to kullum shi dai kawai kama a cikin sanyi yake har yanzu amma a cikin zahi din na yana ga kullum sai ya hudda takalma ko so hudu ko so biyar dan ya bar kafar tashi a ciki za ta iya sirgewa ta ma kanta za ta dahu ولا يلزم ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق كفه shikenan wala yalzamuhu nazruhu cirewa wannan takalmi kafa ciki baya kama shi kamawa wanda suke tawajibi mun yi magana cikin bulugul maram hadith da Ali ibn Abi Talib da wani daga cikin sahabi na ma'aiki alayhi salatu wassalam mujira ko hudayfa ibn liman da sauransu a ma'aiki ja'ala lil musafiri thalathata ayyami wa layali wa layalihinna lil musafir wal muqim yawman wa layla in mazaunin gari ne ya tsawon yini guda ne da dare guda yake da damar ya shafa akan hufi in dan bulaguro ne tsawon kwanaki uku gare shi tare da dararensu zai shafa akan hufi amma idan aka fice kwana uku shi ne zai cire su da sake yin wata alwala kuma sai ya maida su allah sai wani kwanan uku amma dan gari kullum sai ya cire shi in a sallan azuhur ya ce ya cire shi to gobe a azuhur halwa sai ya cire shi jibi ma al'asar sai a azur sai ya cire sai ya zama to a jere kullum azur azur azur azur da dinga cire shi na'am illa an tahassula lahu janabatun sai dai in janaba ta tabbata a gare shi janaba ta same shi to yanzu a wannan lokacin fa yajibu alaihi an yanzu ya wajibi ne akan shi ya cire sa aw ya hasula fi kharqun kabirun ko kuma tsaga wanda take mai girma ta tabbata a cikin wannan hufi din zamanto tsaga tashi ta wuce kadarin surutu da kadam da wannan lokacin shi ma sai ya cire shi kuma a kai shi a gyara shi au yanzu a kadamuhu ko kuma ya zamanto kafa tashi ta fito daga cikin takalmin yana barci ta zazzaɗo kafar ta fito au a tsaraha ko kuma mafiya yawan kafar tashi ya fito ila saɗi hufihi zuwa kwabirin hufin nasa zuwa ƙarshen takalmin kafar cikin nashi ya zama to kawai fudda ce kadai ya rage bene ya rage da kafar tashi amma ga baki da ya zazzalo yanzu a wannan lokacin sai ya cire shi ya aje sai ya alwala sai ya saka wannan takalmin kafa ciki kuma a ci gaba da gashi suya sai ranar sallah na'am وصفة المسح المستحبة أن يضع أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه ويمرهما إلى الكعبين ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين وصفة المسح المستحبة صفر شافة والتي مستحبها shine an yaba a sabi'a yadi yumna ya ɗora yatsotsin hannunsa na dama ala atrafi asabi rijlihi akan tsinin yatsotsin kafarsa don zahiri kadari yumna daga bayan kafar shi ta dama da ya haka magana da kyau dora sana wa yaba yadahu al-yusra sai ya ɗora hannunsa da hagun shi kuma min tati atrafi asabihi da kalkashin tsinin yatsotsin shi min baɗin hufihi daga ƙasan hufin nashi ya haka goyimiyar rahuma ilil ka'abain sai ya shuɗar da su zuwa ga idanunsa gane da kyau haka zai yawwa wa yaf'alu bil yusra kadhalika to ita ma hagun yana aikatawa da ita kamar yadda ya aikata da dama to waɗansu daga cikin malamai suka ce hagun ita ma idan aka je gidanta ita ce a sama sai ya zama to ita ma dai kowa a gidan shi shine sarki sai a dora ta haka ita dama a ƙasa sai ya haka an gane da kyau yawwa to haka waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce a hagu ita a gidanta ma ita ce a ƙasa a gidanta ma mulkar da ake haka zai iri yadda zai a dama mun gane da kyau akwai wanda suke ganin cewa hagun a gidanta ita ce sarauta kamar yadda dama a gidanta ita ce sarauta akwai wanda suke ganin cewa a duka dan bangaren kafar dama da bangaren hagu duka dama ita ce sarauta hagu ita ce wato talaka shine ce wai fa'alu bil yusra kadhalika yana aikatawa da hagun kafar hagun kadhalika kamar yadda ya aikata da kafar dama ala ahadil ne akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu wato a malikiya magana biyu ce dama imma a yi hakan ɗin a tafi imma ya zama to an yi haka an gane sai su yi gosu lan hanya kenan an gane ita ta yi gaba ita kuma ta yi baya yawwa da ta haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda mai misala duka guda biyu ya tabbatar da su akai abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk